وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode wa Allah da ya tsaye ta rayukan ya ba mu ikon ganin wannan dare na lahadi 22 ga watan rabi'ul akhir hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1443 daidai da 27 ga watan 11 2021 miladiya a wannan aji namu na ya hayayola majalisi na uku da muka faro ko na maimaitawa bayan wanda malamin gabatar a wannan masallaci namu na darul hadithis salafiya da ke cibiyar ilimin ta darul hadithis salafiya asasawa babban malami abu abdurrahman muhammad awal adam ibani rahimahullah a wannan karatu shi ne na uku allah ya da a karatun baya mun tsaya a inda muka karanta suratul nas falak da ikhlas a yau kuma allah ya da za mu tashi daga suratul masad tabbat ya dake za mu koma kamar da tsarin ajin yake da malam ya tsara shi cewa da aji idan an zo za a koma a karanta suratul fatiha har sai an goge an kware an ji cewa in allah ya da ba matsala ga galibin mahalarta karatu ko yan ajin sannan kuma sai a ajita sai a ci gaba da yin sauran sunan kawai kai allah ya to za mu kame da muka yi a wancan satin allah ya da allah ya taimaka mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا inda ake kusakurai shi ne nasta'in wasu mutane nasta'in babu jako ba nasta'in ba nasta'in shi ne abinda na ɗan na kula da shi to amsa sai mu karanta kula sau ɗaya sai mu ci da insha Allah أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم تنا مكفارة بمن سيجر با تسميع العليم أعوذ بالله وسلي كسا توشيما السميع وسلي كسا العليم وسلي كسا سيدنا ذا سيغرا أعوذ بالله السميع العليم بكو سيعوذ صوت عليم شيء mutum ya kiyaye a billahi sami'il alimi haka ya kamata badali amma idan mutum zai tsaya a billahi sami'il alimi a kiyaye kar a ce a billahi sami'ul alim wasali kasa wasali kasa duka dai Allah shine Allah shine as-sami' shine al-alim an gani a'udhu billahi as-sami'il alim من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم قو أو تنا da karfi ba ta ba ba kuma ɗa ba ko ko ko tana da karfi min ash-shaytan rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم in an ja madda za a sauka kuma da shadda akan lamu ko dallin kuma ba tare da an daɗe da yawa ba dallin a'a dallin ko ghayril maghdubi alaihim walad dallin to ko wancan tabbat ya da suratul masar kenan bismillahir rahmanir rahim za a saurara ne tukuna tabbat yada abi lahabin wa tabb wa tabb an tuna da kalkala hudu hujjatin ko harkar da ba a ɗaure siram ko an gansu a tsakiya ko a wurin tsayawa watab ya kamata a ce amma saboda kalkala ne wanda ake ɗan shafa musu wannan rabin harin rabin wasani to ba za a ce watab ba tabbati ya da abin habin watab watab watab wannan karkala kuma ta fi kowanne karfi saboda tsayawa ne akan mushaddad ko irin su bil haqqa bil haqq tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أمسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب
ما أغنى عنه ماله وما كسب
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد
تو. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب
تبت يدا أبي لهب وتب
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد نعم تبت يدا akwai ja ko za ga alamar ja shi ne muka ce mu dinga ja hudu yada abila habiwa abila habin akwai kasra guda biyu kasartai ko tsawon su ɗaya ne ko ko ba ɗaya ba ɗaya ya wuce ɗaya to alamar za a yi gunna kenan ba za a ce tabbata abila habiwa tabba kamar yadda muka yi ba su ƙin idza wa gabsu tsawon su ɗaya ko ibuhari ne wannan kuma ɗaya ya wuce ɗaya to za a ce abila habiyuwa abila habiyuwa kar mutum kawai ce abila habiyuwa tabba tabbat ya da abila habiyuwa tabba a alamar wannan da ɗaya wuce ɗaya waɗannan wasallan cewa za a yi wani abu kenan gunna tabbat ya da abila habin abila habin wa tabbar an kiyaye ma abna an maluhu wa ma kasar duk karshe kalkala shi ma ba za a sai a kan shi kalkala ko ba za a cewa ma kasab ba so na ce kudu gujade guda biyar ba'un ba'un ba'un jim dal kudu gujade haruful kalkala ba a tsayawa kim in suna da skun sai an dan shafa musu wasali ko dai wanda yake bayan su kai tsaye irin abin da ya biyo bayan su kaman kasab sai a shafa mata fataha duk dai fataha fataha ne ma'a wannan sura a abudu misali ko kuma kudu Allahu ahadu fataha ne zamu zo gaban Allah yadda ko kuma a shafa musu fataha kai tsaye ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayas simun da sa sun haɗu kuma sa simun ita ce wadda muke da ita kamar s kawai sa sa haƙori zai tsaye tsakanin harshe zai tsaye tsakanin haƙoran sama da na ƙasa haka to haƙuri yana zuwa tsakanin su ne amma ya fi karkata zuwa ga ƙasa sa sa sa sa yana nan da sinu da sa da zai burin su ɗaya an gani sa sayas sayas sayas da naman zata karamanci da zal ko zal haƙuri zai harshe zai taɓa haƙoran gaba guda biyu nan na sama ya taɓa su za za ba za za annabina yana da yawan afko a cikin alkur'ani ya maimaita sosai sayasla nawan zata lahab lahab wa mura'atu muhammala an tana da mimun mai shadda da mimun da nunin sai an yi shadda hamma kar mutum ya ce hammala ta hada bai gunnar ba ham inda yadda zaka toshe hancinka zaka ji ta dauke ham zai dauke inda gunnar ta saboda daga hanci take fitowa hammalatal hatab hatab qaw qaw ba dabba hadab ba qaw qaw hatab fi jidiha hablun to ga wani kalkalan na har ila yau hab saboda babu ne ko in suna da sukun ba a daure saram hab hab fi jidiha hab hablun hablun min masar lamun din nan akwai don mata ne akan ta ko za a ga an yi su kamun wawon wawon sannan mimun ɗin akwai shadda a kanta yana da za a shigar da cikin wannan ke wai habalun mim habalun mim kenan sannan masadai masadai kalkala ne guda biyar ɗin nan ko ɗuguje ne ko ɗuguje to a amsa bismillahir rahmanir rahim bismillahir
تبت يدا أبي لهب وتب
تبت يدا أبي لهب وتب
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب
تبت يدا أبي لهب وتب
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد to a karanta بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا
wasu ba sa yin gona in ka ce min masari za a ji kayi saurin gamawa min masari min masari fi jini ha fi jini ha harun min masari na za mu kuma sama suratul nasr ina da nan ma za mu sai insha Allah bismillahir rahmanir rahim ah sai an idza jaa nasrullahi wal fath wal fath ga dauri akan ta'u ga dauri akan ha'un saboda tsayawa kuma fath fath ba wani fata ba ko yadda ake cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إذا جاء مدكم جاء نصر الله با نصر الله با الصين ميدونكم نصر الله والفتح to nan ne wurin tsayawar yake da dan sai an kula fat ga fa ta wani dama ita da kanta tana da ɗauri ko ita kuma kalkala ba ce ɗauri ta za a yi ram sannan kuma za a tsaya akan hawa sai a ce wal fat fat fat fat idza jaa nasrullahi wal fath fath ورأيت الناس راء من فتحة دمي ضم أنا كور راسكو راء ورأيت الناس نون من من شدكو زائمة قلنا ورأيت الناس يد ميكينا قال قالكو ولا أتي يد بس أتي يد za a nan shafa mishi kalkala wanda muke ta bayanin su hudu gujet guda biyar yadda yadda kulu na fi dinin lahi afwaja ja za a ga ya ƙari da harfa wasila guda biyu fatahatan sannan kuma da alifu madda aiwat ake ce mata afwaja mutum ba zai ce afwaji ba koren nan na yi sana bayan wani limami da magariba ya karanta mana sai ce wara aitan nasir yi ra'aitan nasir fi na afwa sai ce afwaji Allah sarki Allah ya ji ganmu to afwaja saboda ga harfa fatahatan sannan kuma ga alifu ko afwaja shikenan ba ja da yawa kuma ja ne wa ra'aita an-nas fi afidin lahi afwaja shikenan fasabbih al-haqq فسبح بحمد ربك باطل المفقر ربك كورة ربك واستغفر شما إرم فتح ياتا ra'un an daure ta sannan kuma za a tsaya kan mene ha babba da daure shi wastaghfir fir a daure ra'un kuma a daure ha'un wastaghfir wastaghfir amma ita ha'un ta saboda yanayin ita ce abafu adafun zurufi sifatan ba a jin ta wastaghfir ba za a ji sosai ma aka ce wastaghfir to ka faɗi ha'un a ita kuma haka bane ita kawai tana fitowa ne daga can makogon ha ha kawai wastanfir wastanfir za a ji ta kaɗan haka ta fito innahu nuna mushaddada a yi mata mutuna innahu kana tawwaba shi ma tawwaba da afuwa da ɗaya ne illa iyaka kawai an canza mana ɗaya wasalin ya zama kamar wata mimu saboda wani hukunci da ake so a kai amma shi ma fatata ne wannan mimun ɗin da aka gani a wurin ba mimun bace asalinta ita ma kawai ja ce fataha ce guda biyu an gane za mu bayani ta nan gaba iqlabi ake so a nuna ga waɗanda suke hada karatu ce tawwaban bismillahir rahmanir rahim ko to mun kowa mu hadawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare da ummu salama ta ruwaito tace kana yaqifu ala rusil ayi yana tsayawa a ƙarshen ayoyi baya hada karatu tuka shi yasa ba mu hada mu ce wa ra'ayi idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aytan nas fi afwajan fasabbiha manzo Allah su a karatun shi na tsayawa ne kan karshen ayoyi wa khairu hadayi hadayi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi yasa mu muke tsayawa gaskiya an gane ko Allah ya tabbata to amsa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
أفواجا أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا
to a karanta Hmm. maimaita بسم الله الرحمن الرحيم iza za ba za ba za harshe tokar haƙorin nan guda biyu na gaba ya tokare su iza ko iza tana da yawan karatu allallina da wahala karanta shafi ɗaya kulba ganta ba za azzar iza na'am iza iza ja بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في دينها حبل من مسد جيد جيد أنا كي أيوكو إذا جاء نصر الله تولنا سنة الله ذا أكو رشو ذا أسير تاشي سبولا نعم Allahu din na Nasrullah za a kawara shi ko za a siranta shi saboda abinda ke bayan shi mai zamma ko mai zamma ko Nasrullah kan mutum ce Nasrul Lahi Nasrul Lahi a Nasrullah ko to sai kuma wara'aitan nasa yadda kulu na fi dinillahi afwaja shi kuma sauran takokar warawa kaurara Allah din nan za a siranta shi ne ko za a kaura shi ah wani ya ce kaurara sirantawa saboda ne saboda kasra ba kisra ba kasra yawa kasratun me kasra ne ya biyo bayan shi nurin me kasra ko to ba za a ce fi dinin mohi ba sai a ce mene fi dinin lahi kamar bismillah ko dan an gano nan to shikenan insha Allah bismillahir rahmanir rahim suratul nasr surar taimako da hausa kenan madaniya ce Allah ya saukar da ita ne ƙarshen rayuwar na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam gab da zai koma ga Allah Allah ya saukar da wannan sura
galibin surorin madina suna da tsawo amma ita kuma gajera ce saboda ana so ka isar da wani sako ne ba ɗaya Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jinta yake fara karatun wannan sura Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah ya zo taimakon Allah ya zo maka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara daga Allah kaga tana kana ta samun nasara wal fath kaga ka ci nasara akan garin maka shi fath maka kenan aka bude maka aka yi maganin su kar mu mance ina annabi ya fara rayuwa sallallahu alaihi wasallam daga maka ko saboda suka takura mashi a matsa mashi kuma madina to idan kaga duk yakin da kai sai ka ci galaba duk yakin da kai shi nasrullahi kenan taimakon Allah duk in kaga duk in kai yaki sai ka ci nasara akwai yakokin da annabi sun yayi bai ci nasara ba kamar wani Uhud ko an sha wuya yawwa to duk in aka ga amma ba sun ci nasara ba musulmi ba sa faduwa amma dai a zahiri kamar arna sun yi karfi a lokacin ko to idan manzon Allah sun Allah ya ce mishi idan ka ga nasrullahi wal fatu taimakon Allah duk yakin da kai sai ka ci nasara sannan kaga ka ci maka da yaki shine fatu din anan fatku maka kenan a ci garin maka da yaƙi kaga wannan abin ya faru duk yaƙin da kai sai ka ci nasara sannan ka ci garin maka da yaƙi nasrullah shi ma yana cikin cin garin maka da yaƙi amma an ware ne saboda babban nasara ce ana kare maka an kare dukkan larabawa ke jahilai mushrikai na wannan lokacin ɗaya kenan Allah ya ce wa ra'aitan nasa ra'aita Allah yana magana ne kai tsaye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kaga mutane kuma ma'ana larabawa ya daƙuluna fi dinin lahi afuwajen kaga suna ta shiga addinin Allah wane ne addinin Allah musulunci inda dina inda Allah al-islam addini kadai a wurin Allah shi ne musulunci Allah ya mishi idafatu tashrif kenan ya ce addinin Allah ai ya girmama addini kenan ko to idan kaga mutane larabawa kenan yan uwanka suna ta shiga addinin Allah afwajan jama'a jama'a group group yan kano sai su zo yan maiduguri su zo yan sakwata su zo suna ta shiga addinin allah da ɗaiɗai da ɗaiɗai suke zuwa a tsorace a tsorace amma kaga za a yi mota ina za ku ce wurin muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abin ya zo to ja a ajaluka ke au qaruba ajaluka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalinka ya kusa ne ka kusa tafiya ita shine abin da sura take cewa sai Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika kai ta yin tasbihi kana gode wa ubangiji kana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli an gane kai ta tasbihi kana gode wa Allah kana tasbihi shine tsarkake Allah ga dukkan abin da bai dace da shi ba cewa yana da da ko mata ko wani ya isa yadda Allah yake iya shi ma yana iya daga abubuwan nan ne guda uku rubiyar rubiyar asma wa sifat ko to ka tsarkake Allah daga dukkan wata tawaya daga ƙasa kana gode mishi akan ni'imomin da ya maka na baka wannan nasara fasabbih bihamdi rabbika kenan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kuma ka yawaita neman gafarar shi saboda al'amari ya zo karshe idan rayuwar ta zo karshe sai a ta neman istighfari innahu kana tawwaba lalle shi ubangijin nan naka mai yawan karbar tuban bayi ne ya karba ya karba gobe ai an jima tube karba dai baya gajiya tawwaba an gane ko to sura abin da take so ta isar shine sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa rayuwar shi ta zo karshe shine idza jaa nasrullah idan nasara Allah ta zo gare ka ya Muhammad sallallahu ko da yaushe cin nasara kun nasara wal fathu kaga ka bude garin maka ka ci garin maka da yaki wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a waɗannan su zo gobe su zo waɗannan an gane ko to wannan sharadi kenan to me jawabin to kasancewa ajalinka ya zo ko to fasabbih bihamdi rabbika kai ta tasbihi da hadawa da gode wa ubangijinka wastaghfir kai ta neman gafara Allah innahu kana tawwaba Allah mai yawan karban tuban bayan sa duk abin da kai ka tuba Allah zai gafarta maka kai ka tuba tsakaninka da Allah an jima ma ka kuma yi ka tuba tsakaninka da Allah Allah zai gafarta maka ma damar daga zuciya abin da kuma kai ka sani Allah ma ya sani jama'a mu gane muku wannan a takaice kenan fasara ta ana so ne karatunmu manhajinmu na salaf so ake idan ka karanta sura ka iya karatunta da tajwidi kuma ka san me kake karantawa yanzu ka zo sallah ana so ka dinga tadabburin ma'anonin kar kana idza da kawai kana karanta kana wuce kana idza da kana tuna da abin da ake cewa ga abin da shine qur'ani zai dinga maka mini tasiri ko Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim suratul masad ita kuma makkiya suratul masad tana da ayoyi guda biyar ko ita kuma a maka aka saukar da ita malaman tafsiri suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ya ce kira dangin shi wa anzir ashiratakal aqrabin kai wa'azi kai gargadi ga danginka na kurkusa sai ya tara su sai ya hau dutse sai ya ce jama'a yanzu idan na ce muku akwai makiya suna nan a bayan dutsen nan da na hau suna gabas to su kawo muku hari su fata-fata da ku za ku yadda suka ce za mu yadda mana sai ce inni rasulullahi ilaikum ni nadirun rasulullah ilaikum zai yare azabin shadid ni dan sakon Allah ne da na zo in kurgadi saboda abin da za ku samu na ranar tashin alkiyama ma'ana ni Allah ne zai aiko ni ku bauta mashi kadai ku saki gumaka da Allah da ku gani da addinin iyaye da kakanni yana faɗin wannan sai wani mutum ana ce mishi Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib shi ne abu lahabin nan ke shi ɗan uwan baban annabi sallallahu alaihi kowa ko kan kai tsaye da baban shi da wanda ya rufe annabi sallallahu alaihi wasallam da baban abu lahabi ubansa ɗaya kaga abin ya wuce wasa kawun annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ko babba ko haba sai ya tashi kawai ya ce ani haza da mata na kai dan wannan abin ma ka tara mu tabbar ba ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a bainar jama'a kamar mu Hausawa ne mutum ya zo ya ga muku sai ka ce ka ci kaza kaza ka an gani ana ganin shi da kima da daraja da komai sai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam haba to ba a taba taba annabi sallallahu alaihi wasallam aka zauna lafiya shine Allah sai ya mishi shi ma aljaza'u min jinsil amal sai ya ce tabbat yada abila habib wa tabbur yada abila habib hannayen nan guda biyu na abu lahab tabbat allah ya sa su halaka allah ya ƙine musu albarka kama haka ne wa tabba aiko ya ma halakan ya yi asara ta farko kama addu'a ce allah ya ce allah ya sa hannayen nan guda biyu fitinannu la'anannan hannayen na abu lahabi su lalace su ɗaiɗaici sai allah ya ce wa tabba ka ya ma ɗaiɗaice an gani ta farko du'a'iyya ta bi kuma kabariya haka malamai suka ce ko kuma tauhidi hannaye biyun abu da hadis sun lalace shi ma kai gaba ɗaya ma ya lalace saboda an kawo hannaye ne saboda su suka fi ne hannuwa sun fi fitina da su ake shuka galibin shari laraba kuma suna amfani da wani bangare na jikin mutum su nuna cewa gaba ɗaya abin da zalika ma qaddamat ya dafa wa anna allaha laysa biwallamin lil abid ko yadda yazo a cikin alqur'ani to shi ne hannaye biyu na abu da haɗin nan Allah ya sa su halaka kama addu'a ce sai Allah ya ce wa tabba ai ma sun halaka ya lalace ma shi abu da haɗin an gane ma na harin maluhu wa ma kasar ma dukiya dukiya shi da yake ganin yana da shi don shi mai kuɗi ne ko yanzu ga masu kuɗi suna yin tsaurin kai ko ga suna ko wani abu mutum yana ganin shi ya isa babu wanda ya sai taɓa shi to dukiyar shi wa ma kasaba da 'ya'yansa ma aga na hannu ba za su wadatar da shi da komai ba a wurin Allah kamar yanzu ne mutum ya gaina da dollars billions of dollars yana da yaya da lauya da soja da injiniya da likita sai ka yana cewa ai shi gidan shi komai akwai baya tsoron rikici ko to shine Abu Lahab yake cewa to menene kuma abinda Muhammad sallallahu yake cewa amma abinda Muhammad yake cewa sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ni ina da kudi ina da yaya za su yi maganin koma waye to sai Allah ya ce to da dukiyar tashi malu wa ma kasaba da ƴaƴansa ma abuna ba za su wadatar da shi da komai ba kun Allah ya tashi kama ka ko su yanzu masu kudin namu na duniya da suke takama da ƴaƴan nasu akwai likita injiniya lauya accountant custom officer brigadier general waye komai in mutuwa ta suna iya hanawa sai dai a ce wane ya mutu a cikin ƴaƴan shi akwai wane akwai likita akwai kaza za a yi lissafin lissafin lissafin da bai da amfani kenan an gane Allah ya ce to ba za su amfana da shi ba Allah ya ci gaba da cewa sayasla naran sai ya shiga wata wuta za ta lahabu ma'abuci harshe mai ci zafi ƙarshen wuta din nan ka san bakin shi sai ya shiga wannan wutar za ta lahabu sai ya shiga wannan wutar ya ƙonu ba shi kare zai shiga wannan wutar mai baki mai zafin tsiya ba wamra'atu da matashi ana ce mata ummu jamil malaman tafsiri ka kawo sunanta asalin sunanta arwa amma wanda ta shahara ummu jamil mamar jamil ko ita matar ita ma tana taimaka mishi Allah ya ce hammalatul hatab mai daukar kiraye a fasara ta gama gari a zahiri amma me take tana hada munafunci da gulma larabawa duk mutumin da yake ya je wurin wannan ya ce ai wannan ya ce bai san ka in ya ganka da tafi wannan me yake hada wuta ko da wannan ya ga wannan sai kawo da fuska sai a ce mishi hamilun hafa to hammal mai daukar maganganu na munafunci da gulma da shari tana bata annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane sai ka ku bi shi yaushe aka haife shi a gaban me ya taso irin da yadda dai ake wa malamai ko a yanzu ko Allah ya ce fi jidiha hablum masat a cikin wuyanta akwai wata igiya ta kaba ta wuta Allah zai daure wuyanta ya tamke ta da igiyar kaba an san kaba ko akwai igiyar kaba wanda ake daure ta da karfi to amma ita tana ruja hannama Allah zai sa ya ɗaure ta a dinga sako ta daga sama sai an silmiya da ita cikin jahannama a dinga daga ta ana mata haka azabar za a yi mata kenan me yasa wannan ta kasance a duniya tana da wani murjani haka abin wuya mai tsada sai ta dinga cewa sai na kashe wannan abin wuyan nan ko da zan sai da shi ne gaba ɗaya rasa shi sai na yi amfani da kuɗin na toshe mutane akan su daina bin addinin muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce to wannan kudin abun wuyan eh kina takama da wannan abun wuyan ko to za mu sa miki irin shi a ranar tashin alkiyama a sa mata a wuya a dinga sa ta ana siniya ta daga sama sai an dole ita a cikin wutar jahannama ummu jamil kenan jama'a mun gano wannan ko to wannan abin da sura take karantarwa kenan tabbat yada abi lahabi wa tabba abu lahabi hannayen sabina Allah ya sa sun halaka aiko ya ma halakan ya ya halaka ya halaka ya tabi dukiyar shi ma agna an huma dubo ma kasab da dukiyar da yake gani yana da shi da yaya influential wanda ganin sun isa kaza da kaza ne za su kare shi a wurin Allah Allah ya ce ba za su amfani da shi da komai ba sai ya sula naran za ta lahab kuma sai ya shiga wuta wadda take da baki mai ainihin wato zafi wa mar'atu hammalatul hatab da mata shi ummu jamil wadda take hada gulma wasu malamai suka ce hammalatul hatab tana ma daukan kaya ta je ta jefa a hanyar da ta san annan muhammad sallallahu alaihi wasallam zai wuce da asuba sai ta tashi da dattar skup skup skup sai ta zai ta sassa fatan cewa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito ya taka ya ji ciwo tana yi duka za su iya haɗuwa an gane gashi kuma tana kewayawa ta ci ai wannan yaro yaushe aka hayo yadda dai ake yanzu in ana kin malami kamar yadda aka yi wa malamanmu ko allah ya gafarta musu kamar malam jafar kenan da malam albani da daddare su ma aka yi musu abin da aka musu kama hammalatal haka saboda darne ba wanda zai ganta saboda mugu yana tsoro ko shi inda rana ne za a bi shi a kama shi a kashe shi Allah ka san abin da zai faru an gane wannan to wannan a takaice kenan abin da surun suke cewa suratul nasr madaniya ce tana da alama kamar surun makiya saboda su gajejeru ne an saukar da ita karshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma da aka saukar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muslim ne waito kamar da muslim yake cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli a cikin sujuda ko ruku idan yayi maimakon irin subhana rabbil azim da sauran azkar da ake sai ringa faɗin wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli in za ka kana so ka raba sai ya koma daga cikin azkar da yake faɗi a cikin sujuda da ruku to kai ma mai haka din sai da tuna Aisha ta rawaito wannan hadisi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mushi yadda yace lokacin da aka saukar da suratul sayyidina Umar yana jawo ni ina yaro sai ya dinga shigar da ni majalisar manya kamar a ce a dauki yaro dan karami a kai shi senate national assembly sai sahabbai manya suka ce me yasa kake jawo wannan yaro kana jawo shi kullun kullun mu ma fa muna da yaya irin dan kishin nan haka sai sai da umar wata rana sai shirya wani abu na dabara sai ce kai yaro zo majalisi sai na abdullahi na abbas ya zo ya zauna radiyallahu anhu sai ya ce ya ku malamai don yan fadan sai na umar duk malamai ƙorra masana alƙur'ani ne saboda ba za a taɓa yin shawara ba daidai ba gidan allah ya yi sai ce to ya ku malamai da allah wa zai bani bayani game da idan ja'a nasrullahi wal fath me ma'anar surar wasu daga cinsu suka ce Allah yana nufin cewa ne idan muka ga muna ta yaƙi kullum muna cin nasara duk in muka fita yaƙi sai mun samu nasara to Allah yana cewa mu yawaita mishi tasbihi muna ta hamidi ko muna istighfari kawai abin da Allah yake cewa kenan ma'ana da kaga alheri kaga ni'ima sai ka ƙara yawan tasbihi da tahmidi da istighfari suka ce abin da suka fahimta kenan sauran kuma sai suka yi shiru shi kuma Abdullahi ibn Abbas ba a ce ce kuma ba sai sai na Umar sai ya ce ma za ta ku yabna Abbas na Abbas me za ka ce yana yaron nashi haka ne abin da suka ce sai ce to me za ka ce ya ce ai wannan yana nuni ne ila ajali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ƙarshen rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo ne sai sai na ya ce to ni ma da ma fahimta ta ke ba abin da nake fahimta sai irin abin da ka fahimta kaga an nuna yaron ne malami ne to wanda annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yake cewa Allahumma fatihu fihi wa alihi ta'awun Allah ka sa ya zama ilimin addini kuma ka koya mishi mafarkin kuma fasara alqur'ani ga ilimi da yawa sannan kuma ya kware a kasar kwani shi yasa da wahala ga an fasar aya ba ce bala kuma abbas ne ko almajiran shi Allah ya kara musu yawa to abin da suratul nasr take cewa kenan a takaice ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam take nuna wa yazo karshe in ta in yazo karshe Allah ya ce yau ta tasbihi da tahmidi subhanallah alhamdulillah astaghfirullah ko sai nuna mana aikace a hadisi idan zaka yi sai ka ce subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gafirli a cikin ruku da sujuda ka yawan ta faɗi kayi aiki da sunna ke ko abu na gaba ita suratul masar yana nuna kuma duk mai faɗa da gaskiya to sai ya faɗi abu lahabi kawun annabi sallallahu alaihi wasallam ko bafan shi amma yayi faɗa da shi ya faɗi shine mutum na farko da aka ba tiket din wutar jahannama a hannun shi kame da aka ba sahabbai guda goma da wasu cewa su yan aljanna ne shi abu lahabi tun yana raye da kagan shi kaga ina kaga dan wuta wannan yana nuna mana miya a hankali ne da taba addinin Allah wallahi duk wanda yake faɗa da addinin Allah bai gama wa lafiya kuma sai ya faɗi kowaye kaga misali muna yin faɗa maimaita waɗannan maganganun wanda suka kashe mana malamai ba za su zauna lafiya ba ba in ma suna raye kenan wallahi sai Allah ya ɗaiɗaita su in ma 'yan siyasa ne sai siyasa su ta yi shiru in ma 'yan shi'a ne misali ta tarwatse mun gani in ma kowaye a kan gaskiya kai fada da addinin Allah ba za ka ko'ina ba an gane ni a hankali in ba za ka iya raya addini ba to kar kai fada da shi don addinin ga can mun karanta a baya Allah ya ce wa ra'aitan nasu yi zakunu na fi mene fi dinin layi addinin na Allah ne shi yake kara kayan shi to mi a hankali ko dai ka raya addini ko ka taimaki masu raya shi amma karka kuskuren da ɗai ka dinga fada da masu addini malamai ke kamar kisan da aka yi malaman mana saboda addini to waɗanda suka yi ma wata duniya ce ba ka samu ba kamar abu lahabi baya ya yi wa annabi sallam wannan wulakanci da makirci ga abin da aka mishi aka faɗi sunan shi ƙarara ashe ma kenan wani lokaci in ta kama a faɗi sunan wani ƙarara saboda laifin ne za a iya faɗi Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaka Allah ya ji kan ya ji kan malaman Allah ka ji kan Sheikh Abubakar Muhammad Gumi da malam idris zakariya sama'il zakariya da bawan shinkafa da sheikh jafar da malamin mara albani da umma abubari da abdullah da sauran malamai gaba ɗaya da sauran musulmi allah gafarta musu allah kai musu rahama allah ka sa a gama lafiya a nan kenan a nan to ana sanar da 'yan uwa karatun tajridus tauhid ko wanda tabi da malai taba karantar da mun shi ma Allah gafarta wa malam to dai tabi ne na tauhidi zaka ji zuciyarka ta zauna daram insha Allah tajridut tauhid wanda za a yi agobe da karfe 8 na safi a wannan masallacin Allah ya da malamin da zai karanta ɗaya daga cikin manyan manyan malamai ɗaliban malam malam Yahaya Al-Kori in Allah ya da karfe 8 na safi gobe insha Allah da wanda yake cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum